شاكرين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد ضاحك للضيف مكرمة محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببئسته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله تعالى هو محبة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم بل لا يصل العبد إلى كمال الإيمان إلا بتمام محبته عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه وأما السبب في وجوب محبته وتعظيمه أكثر من أي شخص فلأن أعظم الخير في الدنيا والآخرة لا يصل لنا إلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم نعم بالإيمان به واتباعه وذلك أنه لا نجاة لأحد من عذاب الله تعالى ولا وصول له إلى رحمة الله تعالى ولا وصول له إلى الجنة إلا بواسطة الرسول بالإيمان به ومحبته وموالاته واتباعه روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أحبه أصحابه رضي الله عنهم حبا ما سمع التاريخ بمثله سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبنائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما نعم هو المقدم في نفسي على نفسي وأهل بيتي وأحبابي وخلاني فلماذا نحبه صلى الله عليه وسلم نحبه لأن الله أحبه وأكرمه نعته بالرسالة فقال جل وعلا محمد رسول الله وقال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر وقال جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نعم وناداه بالنبوة يا أيها النبي ثلاث عشر مرات وناداه بالعبودية وشرفه بالعبودية فقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وشهد له بالقيام فقال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا تهسى فضائله ولا تعد مزاياه فما من صفة كمال إلا اتصف بها ولا خصلة خير إلا وتحلى بها جمع الله له أجل المقامات وأسمى المراتب وأكمل المناكب إذا ذكر العباد فهو إمامهم وإذا أشير إلى العلماء فهو معلمهم وإذا أشيد بالشجعان فهو قائلهم بلغ في الدنيا يوم المئراج مبلغا ما بلغه مخلوق غيره وخصه الله بالمقام المحمود يوم القيامة وأعطاه الوسيلة في الجنة وهي منزلة لا تنبغي لأحد إلا له أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na batini ya Allah muna gode maka bisa ni'ima ta lafiya muna gode maka bisa ni'ima ta musulunci da imani da tauhidi muna ƙara gode maka bisa muwafaka da kamana ka sanya mu daga cikin al'umman wannan annabi mai girma babba ɗan abdullahi dukkanin salatin Allah da sallama ya tabbata akan shi ya Allah muna shaidawa ba abin bauta bisa ka cancanta sai kai muna kuma shaidawa annabin da ka aiko bawanka ne manzanka ne ya Allah kai salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin alayen shi gaba daya da dukkanin sahabban shi da duk wanda ya riko da sunnar shi har zuwa ran tashin kiyama baka yan uwa masu girma yana daga cikin mafi girman abinda bawa musulmi zai kusanci Allah da shi a nan duniya da kuma ranar gobe kiyama shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ita ce khutba mu ta biyar a jeran giyan waɗannan hudubobi da muka musu take da wane ne manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wannan rana ta hudu ga wannan wata na hudu a cikin addinin musulunci shekarar hijira 1447 daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin Uthman dan Affan da ke wannan unguwa ta Hammadu Kafi a nan cikin garin Gombe fadar jihar Gombe wannan hudu ba ita ce hudu ba mu ta biyar daga cikin jerin waɗannan hudubobi namu wanda wannan huduba tana alaƙa ne da shi wannan annabi me zai samu so shi ko me ya samu ke son shi wannan ita ya kamata ta zamo kafin ya ake son manzan Allah duk wani abu da zaka so in aka maka tambaya me yasa kake son wannan abun ya zanto kana da amsa to malamai suka ce akwai bukatan bayan an faɗa maka falala da darajar wannan annabi kafin a gaya maka yadda ake son shi ya kamata a san cewar ma shin me yasa kake son shi sallallahu alaihi wasallam malamai sun rubuta ababe da dama sukan tambaya ne ma za nuhibbuhu me yasa muke son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun zaɓi ababe guda takwas daga cikin ababen da malamai suka rubuta masu tarin yawa za mu ambata a wannan hutuba yan uwa masu girma imanin ɗan adam baya cika imanin mummuni baya cika ya zamo mai cikakken imani sai ya zamto zuciyar shi ta cika da ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban malami ahmad dan abdulhalim dan abdulsalam ibn taimiya alharrani allah mishi rahama ya faɗa cikin littafin shi na mai girma majmu'ul fatawa a mujalladi na 27 yake cewa daga cikin sababin da ya sa allah ya wajabta ƙaunar manzon allah alaihi salatu wasalam a kan mu musulmai ya kuma wajabta girmama shi fiye da kowa fiye da komai kaunan shi fiye da kowa fiye da komai ya ce daga cikin manyan dalilai akwai cewar babu wani alkhairin duniya da lahira da za mu samu face ya biyo ne ta hannun wannan annabin mai girma sallallahu alaihi wasallama dole ne sai in ka yi imani da shi ka so shi ka bi shi sannan ka kubuta daga azabar allah ranar gobe kiyama sannan ka samu rahaman Allah na shiga aljanna ya ce to wannan yana daga cikin babban dalili da ya sa tun da aka ce ba za mu shiga aljanna ba sai mun so shi sai mun bi shi ba za mu tsira ba daga azabar Allah sai ainihin mun so shi sai mun bi shi to wannan son da bin nashi da ƙaunar ta zama wajibi a kanmu alaihi salatu wassalam shi yasa hadisin da muke ta maimaitawa akan wannan mimbari da wuraren karatuttuka wanda imamul bukhari ya fitar daga babban sahabi anas an maliku allah kara masa yadda annabi yake faɗa yake cewa ɗayan ku baya zama mai cikakken imani sai ya ƙaunace ne fiye da yadda yake ƙaunar kanshi fiye da yadda yake kaunar 'ya'yan shi da iyayen shi da mutanen duniya gaba ɗaya saboda haka sahabbai sun fahimci wannan hudubobi da su gabata sun tabbatar da haka sahabbai sun so annabi sun kaunace shi irin son da tarihin duniya bai taɓa ruwaito wani mutumin da aka masa so irin wannan ba shi yasa aka tambayi ali bin abi talib sayyidina aliyu Allah ƙara masa yadda aka ce da shi shin wayya irin son da kuke wa annabi yake ko za ka ɗanya kwatanta mana sai ce na rantse da Allah muna son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda muke son kanmu da dukiyanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da kai fiye da yadda muke son ruwan sanyi a lokacin da muke jin tsananin kishirwa a lokacin tsananin zafi a cikin sahara muna ƙauna annabi fiye da yadda mai jin kishirwa kuma a cikin sahara ga zafin rana yake ƙaunan ya samu ruwa mai sanyi to son da muke wa annabi ya ninka wannan ba za mu a kwatanta ba shi yasa wani mai baiti yake cewa huwal muqaddamu fi nafsi ala nafsi wa ahli baiti wa ahbabi wa khillani yace shine abun gabatarwa a wajen kauna da so fiye da kaina akan kaina da iyalan gidana da dukkanin masoyana gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna son shi ne dan Allah ma na son shi Allah na kaunar shi ya siffanta shi da arrisala wanda daraja ce mafi ƙololuwa babu daraja sama da wannan cikin halittar Allah gaba ɗaya a ce maka an rasulu Allah ce Muhammadu Rasulullahi Muhammadu nan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama Muhammadu ya zama mubtada Rasulullah ya zama khabar ko ka ce Muhammadu din khabar ne mubtadan shine ho Muhammadun Rasulullahi ya zama khabar asani a takaice ne Allah ya siffanta shi da ar-risala yace Muhammadu manzan Allah ne ya kuma kira shi da ainihin kalma ta ar-risala a wurare guda biyu cikin Qur'ani a cikin suratul ma'ida a wurare guda biyu ya ayyuhar rasulu ta ɗaya da ta biyu ya kai wannan manzo mai girma yasa aka kawo shi da alifun da lamun saboda a girmama shi a nuna kuma shi kaɗai da shi ake magana ba wani manzo ba Allah ya siffanta shi da annubuwa siffa ta annabta ya ce ayyuhan nabiyu Allah ya kira shi da ayyuhan nabiyu har sau goma sha uku cikin Qur'ani mai girma ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi har sau goma sha uku ya kira shi da ayyuhan nabi a cikin suratul anfal sau uku a cikin suratul tauba sau ɗaya cikin suratul ahzab sau biyar ya kira shi a cikin suratul mumtahanati sau ɗaya a cikin suratul talaq sau ɗaya a cikin at-tahrim sau biyu duk wannan kiran na girmamawa ya ayyuhan nabiyyu shi yasa a duk qur'ani tun daga farkon shi har ƙarshe babu inda Allah ya kira annabi da sunan shi ya kira shi da muhammadu babu a ƙwar'ani gaba ɗaya ya muhammadu allah baya wannan saboda girmama shi saboda yadda allah ke girmama annabi yake kaunan shi baya kiran shi da sunan shi na asali sai dai suna ta isakaya ya kai wannan annabi ya kai wannan manzo amma annabawa kaf allah kira su da sunayensu hatta ulul azmi na rusul kaf dai da allah kira su ya nuhu innahu laysa min ahlika ya ibrahimu قد صدقت الرؤيا يا موسى أقبل ولا تخاف إنك من الآمنين يا عيسى ابن مريم شي هذا سنن ما مسا ake hadawa kaga duk wannan Allah na kiran su da sunan su karara babu wani sakayawa amma saboda girman annabi da darajar shi Allah ba ya kira sunan shi sai dai ya kira sunan shi a wajen bada labari Muhammadu Rasulullahi amma ba ya Muhammadu ba wannan baya cikin girmamawa ka zo kana waka kana ya muhammadu ka kula da ni wannan akwai reni a ciki akwai rashin girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baka kira sunan mahaifinka ga ya ba niya dan me kake kira sunan annabi aka kawai ya muhammadu wannan akwai reni a ciki akwai rashin hankali shi yasa fa sayyidina umar saboda yanda suke girmama annabi alaihi salatu wasalam a lokacin da yake khalifa idan ka sa wa ɗanka suna muhammadu to shi a wajen umar ka shiga matsala baka saka dake shi ba baka saka zage shi ba kai ma za a ma dukan tsiya dan ka dake mai sunan annabi alaihi salatu wassalam ke sa sahabbai suke tsoron su sa wadansu ma suna muhammadu dan umar zai ainihin taka ma birki ko tsawa ka mishi kai ka san sunan nan kuwa ke sa sahabbai suke kauce wa sa sunan muhammadu alaihi assalatu wassalam saboda girmama sunan ba dan haramun bane ba sa sunan saboda yadda suke girmama annabi girmama wanda tarihin dan adam bai san irin wannan girmama wanda aka yi dan adam ba alaihi salatu wassalam muna son annabi ne saboda Allah ya siffanta shi da ubudiyya ya kira shi da abdu subhanallazi asara sai ce bi abdihi bawa na inji Allah bawan shi ya siffanta shi da mai kiyamun laili kuma ya kira shi da abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu wannan duka girmamawa ne karramawa ce da Allah ke mishi alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala ya girmama wannan annabi ya bashi wani matsayin da babu dan adam din da aka bashi irin wannan muna son wannan annabi mai girma saboda girman da Allah ya bashi ya bashi al-maqamul mahmud matsayin da a tashin kiyama shi kaɗai ke da wannan matsayin wanda zai ainihin ɗauki belin mutane ya nema musu ceto a yi hisabi don a sallame kowa saboda kowa na cikin tashin hankali ba mai zuwa fadan Allah a wannan rana in ba shi ba sallallahu alaihi wasallama sannan an ba shi alwasila wani matsayi ne a gidan aljanna matsayin kwaya ɗaya tak aka halicci wannan matsayin kuma mutum ɗaya za a bawa wanda za a bawa kuma tabbas shi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama muna ƙaunar wannan annabi abu na biyu saboda me saboda shi ne sabab shi ne dalili na shiryanmu da ba don shi ba da ba mu shiryu ba da ba don allah ya turo shi ba ya zo ya haskaka wa duniya hanyar tsira da duniya tana cikin bala'i ke sa allah da kanshi ya ce kada an zalallahu ilaikum zikira ta ce rasulan kamar zikir ɗin da mamanzan Allah ne alaihi salatu wassalam ya ce rasulan ya tilu alaikum ayatin lahi mubayyinatin li khurajal ladina amanu wa amilus salihati ya ce mina zulumati ila nur ya turo wannan annabin ne dan ya fidda ku daga cikin duhun kafirci da duhun shirka da duhun zalunci da dukkanin duhu na sabon Allah ila nur zuwa ga haske na tauhidi haske na imani haske na musulunci haske na shari'a hasken da zai haskaka maka hanya zuwa aljanna to dole mu so duk wanda ya mana wannan gata Allah ya turo shi ya zamo sanadin gane gaskiya sanadin shirya mu ya zama wajibi mu so wannan annabin ataita wan nasu fawda la tamurru bihim illa ala sanamin qad hama fi sanamin wal ardu mamlu'atan jawran musakharatan bikulli taghiyatin fil khalqi muhtakimi akhuka isa da'a maitan faƙala lahu wa an ta'ahayaita a jayalan min rimami in ji mai baiti alaihi salatu wassalam yasa jafar dan ali dan jafar dan abu talib wan sayyidina ali bin abu talib yake cewa a lokacin da suka yi hijira zuwa habasha yake faɗa a gaban najashi sarkin habasha yake cewa da shi mun kasance kunna ubadu awthan mun kasance masu bautan gumaka a makka muna cikin duhu na jahilci yace muna cin mushi muna shan giya muna yanke zumunci muna kisan kai ana fyaɗe ana sata ana fashi ana duk wani rashin mutunci ba mu san inda muke ba hatta ba'athallahu muhammadan har sai da Allah ya turo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa akhrajana bihi min adh-dhulumati ila nur Allah ya fitar da mu da sababin aiko wannan annabin daga wannan duhun da muke ciki zuwa ga hasken musulunci wannan shine annabin nan shi yasa dole muke kaunan shi abu na uku muna son annabi domin ya zama rahama ga duniya gaba daya Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face ka zanto rahama ga talikai gaba daya duk wannan duniyar da muke ciki rahama ta manzan Allah alaihi salatu wassalam da ita muka zauna lafiya saboda ya roki Allah cewar ya Allah kar a halakar da su da irin abin da aka halakar da magabatanmu duk wani sabon allah da aka yi a tarihi a baya a yau ana irin shi kuma an modernizing ne shi kuma ya ninka wannan an kifar da mutane annabi lut saboda suna liwat yau ana liwaɗi a ko'ina a sassan duniya amma allah ya kyale mu saboda me annabi ya roƙi ya allah kar a halakar da su kaga ya zama rahama lil alamin kenan ke yasa hatta wanda ba musulmi ba yana cin albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani azaban da Allah ke aiko wa magabatan mu daga cikin al'ummomin wasu annabawa dan sun fusata Allah a yau ana irin wannan laifin ko ma yafi nasu yawa amma Allah ya kyale mu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin duk wanda ya mana wannan gata dole ne mu so shi alaihi salatu wassalam abu na hudu muna son annabi ne saboda me saboda almar'u ma'a man ahabba ilayhi shi mutum yana tare da wanda yake so ranar gobe kiyama mun karanta satin da ya gabata to duk wanda kake so in dai za a tashe ku tare dole mu kaunaci wannan annabi dan a tashe mu tare da shi mu shiga cikin tawagansa mu shiga cikin al'ummarsa wanda zai jagorance mu zuwa gidan aljanna ko dan wannan kada ya zama wajibi mu kaunaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kaunan wannan annabin ne shi ma yana kaunar mu yana matukar kaunar mu yana tausayin mu yana ji mana tsoron kar mu shiga wuta imamu muslim ya finta hadisi daga abu hurairah Allah kara masa yadda a cikin ingantaccen littafin shi abu hurairah ke bada labari yace anna rasulullahi alaihi salatu wassalam atal maqbara annabi ya zo makabarta a madina da ya zo wannan makabartan faƙala sai ce assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minin aminci allah tabbata a kanku ya ya wannan gidajen mummunai sai ce wa inna insha allah bikum lahibun ya ce tabbas mu ma insha allah muna nan kan hanya muna tafi sai ce wa dittu anna qad ra'ayna ikhwanana ya ce na buraci ina ma da mu haɗu da yan uwanmu sai sahabban da ke tare da shi suka ce awalai awalas na ikhwanaka ya rasulullah shin mu ba yan uwanka bane ya ma'aikin Allah kana magana wai ka buraci da ma ka hadu da yan uwanka mu kuma su wane ne ai mu na yan uwan naka in ji sahabbai annabi ya ce da su ya ce antum ashabi ku sahabbai na ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'ti ba'd yace yan uwan mu su ne wanda ba su zo ba sai nan gaba za su zo a lokacin da za su zo ni ba na duniya waɗannan suna ‘yan uwan da nake magana har tashin duniya sai sahabbai suka ce da annabi to ya za a yi ka gane su ranar gobe kiyama alhali ba ka gan su ba mu kan gamu nan ka gan mu ka san mu sai annabi ya ce da su shin ɗayanku idan yana da ainihin doki fari tas aka sanya wannan dokin a cikin baƙaƙen dawakai shin ba zai iya gane dokin shi ba suka ce kware da gaske ya ce haka nan zan gane al'umma ta ranar gobe kiyama suna haske suna sheki a gaban alaulansu in dai kana cikin al'umma annabi muhammad alaihi salatu wasalam ranar gobe kiyama za ka tashi gaban alaulanka gaba ɗaya suna haske suna sheki shi kaɗai aka ba wannan abu to a nan sai malamai suka ce annabi ya kira mu da yan uwan shi yana burin ina ma da ya gamu ya ce za su zo su bayan na duniya ɗayansu zai buraci da zai ba da duk abin da ya mallaka dan ya gani zai bayar saboda tsananin ƙaunar da yake min to irin wannan ƙaunar da annabi ke mana shi yasa mu ma muke ƙaunar shi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wani taumin ma za da ni fakhran wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u thurayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya ya tabbata magabata waɗanda sun zo ba su ga annabi ba alaihi salatu wassalam kuma har zuwa yau akwai su akwai wanda in za a ce ba da duk abin da ya mallaka ya ga annabi zai bayar amma ba a yi annabin baya duniya alaihi salatu wasalam muna son annabi na abu na shida saboda shi wannan annabi mai girma alaihi salatu wasalam babu wanda yake kinsa sai fasiki duk wanda ya ji a ran shi baya son annabi baya kaunan shi da nassin qur'ani wannan mutumin fasiki ne imamul qadi iyad mai littafin ashafa da hausa kenan mai littafin ashafa ko a shifa wannan littafin shahararre yake cewa ya ce duk wanda bai son annabi fasiki ne da nassin alkurani mai girma don allah da ya magana akan son annabi sai ce ta duk wanda yake son wani abu a nan rayuwar duniya fiye da yadda yake son manzan allah alaihi salatu wassalam allah ce fatarabbasu hatta ya ce allahu bi amri ya ce wallahu la yahdi alqawmal fasiqin duk wanda bai son annabi fasiki ne kowane ne shi saboda kar a ce mana fasikai kar mu shiga cikin fasikai yan wuta ya zama wajibi mu san manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama muna son annabi saboda Allah ya ce abu na bakwai Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yace annabin nan annabi wannan annabin aula bil mu'minina min anfusihim shi yafi cancantan mummune su kaunata biye da kansu shefi cancanta mummune su girmama fiye da yadda suke girmama komai da kowa to kaga Allah ce ya fi cancanta mu kaunace shi mu girmama shi fiye da kowa da nassin alkur'ani ya zama wajibi mu so annabi Allah ce kana zalika fil kitabi mas'uran wannan ya zama rubutacce ne a cikin lauhil mahfuz son annabi wajibi ne kuma haka ya kamata a yi da waɗansu dokoki da ayan te magana a kai wanda ba su alaƙa da hutuba imamu muslim ya da hadisi a cikin littafin shi daga jabiru dan abdullahi allah kara masa yadda annabi ke cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi yace ni ne na fi cancanta ga kowane mummuni akan kansa bi ma'ana ya kamata duk mai imani ya so ni fiye da yadda yake son kanshi sai ce man tara kamalan duk wanda ya bar duniya ya bar dukiya fali ahlihi wannan dukiyar na magadan shi na iyalansa ne ni bana bani da haƙƙin komai a ciki bari ku ji wata rahama ta manzon Allah alaihi salatu wasallam ce man taraka malan fali ahlihi duk wanda ya mutu ya bar dukiya dukiyar ta magadan shi ne sai yake cewa wa man taraka dainan amma duk wanda ya mutu kuma ana bin shi bashi fa ilayya wa alayya qada'u wannan bashin tana kaina a zo wurina ni zan biya mishi kuma haka annabi har ya bar duniya duk wanda ya mutu ana bin shi bashi in dai ba abin da za a biya to bashin na kan annabi ya dauka alaihi salatu wassalamu yau da annabi yana nan kan da ya biyan bashi haka ba za a je a ciwo bashin dan an san akwai mai biya amma sahabbai ba sa yi sai akan larura to yace fa ilayya wa alayya qada'uhu wannan bashin na kaina a zo ni zan biya yasa ni mai baiti yake faɗa dangane da annabi yace ma in madahtu muhammadan bi qasidati lakin madahtu qasidati bi muhammadin ana ma madahtu muhammadan bi qasidati lakin madahtu qasidati bi muhammadin alaihi salatu wassalam yace wai idan na rera kasida ina yabon annabi a ba yabon annabi nake ba kasida ce nake yaba dan na sa sura annabi a cikinta ba annabin ne ya samu daraja ba dan na masa baiti a baitin ne ya samu daraja dan suna annabi ya shigo cikin baitin sallallahu alaihi wasallama kaji masu tsananin sa annabi na gaskiya sallallahu alaihi wasallama sai abu na takwas wanda shine na ƙarshe dangane da me yasa muke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake matukar kaunar mu ya bada wani misali ya zo cikin sahih bukhari da muslim daga abu hurairah Allah kara masa yadda yake cewa annabi ya ce alaihi salatu wassalam misali na da misalin ku yanda nake tsakani na da ku yace kan masali rajulin awqada naran kamar mutumin da ya hura wuta ne a dokar daji ya hura wuta sai ce faja'alal janadidu wal farashu ya qa'ada fiha sai ga fari da wasu kwari suna kokarin fadawa cikin wannan wutan ka san ka hura wuta suka ga haske zaga suna ta zuwa gashi bala'i ne za su fada ciki amma kuma suna kawo kansu yace sai shi wannan wanda ya hura wutan yana ta kokarin koransu yana koransu suna kokarin fadawa yace to ni ma haka nake tsakani na da ku na zo da hasken musulunci ku kuna ta kokarin sabon Allah ku fada wutan jahannama ni kuma yana ta ture ku kar ku shiga wuta kar ku shiga wuta annabi ya ce tsananin son da nake muku kamar na rike ainihin tazugen ku ne ina ja kuna ja annabi ya rike nan kugun mutum yana kokarin ya kwace shiga wuta annabi kuma yana ja yana cewa ba za ka shiga ba yace haka nake da ku saboda me ina matukar kaunan ku dangane da rahama Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cikin sahih muslim daga Abdullahi dan Amr dan As Allah kara masa yadda yace wata rana annabi yana karatu cikin dare sai karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da annabi Ibrahim ya ce rabbi inna hunna abdalanna kathiran minan nas ya Allah waɗannan gumakan sun ɓatar da dewa daga cikin mutane faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya imani da ni in ji annabi Ibrahim ya bi ni to wannan shine nawa wa man asani dukkan wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim kaga shi dai bai ci a gafarta mishi ba wanda ya bi ni kan shine nawa duniya da lahira wanda ku ya saba wa Allah to Allah kai ka san da zaka yi shi amma da kai na algafuru kai na arrahimu shi kuma annabi Isa sai ya faɗa ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduka idan ka azabtar da su bayinka ne ba mai ce maka dan me wa in taghfir lahum in ko ka gafarta musu kace ka yafe fa innaka antal azizul hakim dama kai ne al'azizu mabuwayi gagara misali alhakimu mai hikima annabi sai fashe da kuka ya daga hannu sama yana rabbi ummati ummati ya Allah al'umma ta al'umma ta Allah ka musu rahama Allah ka gafarta musu ya Allah ka ji kansu Allah kar ka kama su da azaba kaga shi ya sha bamban da waɗancan annabawa shi ya daga hannu yana kuka yana ya Allah a yafi al'umma ta a tausaya musu a musu rahama annabi ya fashe da kuka tuni Allah kira mala'ika jibrilu ya jibril idhab ila muhammadin shega da gudu wurin annabi muhammad fas'alu ka tambaye shi wa rabbuka a'lam ubangijinka ya fi jibrilu sanin me ke faruwa ya san komai yana so ne kafa hujja kawai je ka tambaye shi me ke damun shi Allah ya san me ke damun shi jibril ne zai ce ya rasulullah me ke damun ka kana kuka Allah ce in tambaye ka ya faɗa mishi abin da ya faɗa a baya ga abin da annabi ibrahim ya ce ga abin da annabi isa ce ne kuma yana ce ummati ummati ummati Allah a gafarta al'ummata Allah a musu rahama jibril ya koma ya ce wa Allah yana kuka ne yana roƙon a cikin al'ummansa a tausaya musu a musu rahama Allah ce ka koma ka gaya mishi ya Muhammad inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk ya kai annabi Muhammadu Allah ce na gaya maka alaihi salatu wassalam Allah ce zai gamsar da kai dangane da al'ummanka duk abin da kake bukata za a ba su sanurdika za mu baka za mu baka za mu baka har sai ka yadda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai ta baka yi ta baka har sai ka ce ya Allah na yadda yanzu ka mun kushi sai ce wala nasu'uk ba za mu bata maka rai ba ba za mu bakanta maka rai ba duk abin da kake so a musu rahama za a musu salla alayka Allahu ya alamal huda ma la hafifal kayhimal qamarani wannan ita ce hudubar mu ya kamata ta zamo ta karshe amma ta zamo semi final ita ce ta ainihin kusa da karshe za a bi mu bashi wani sati za mu karisa ta ya zama ce karshen hudu ba gaba daya saboda babu lokaci ya Allah muna roƙonka subhanahu ta'ala ka hada mu da wannan annabi naka a gidan aljanna ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji ka sanya mana kaunan wannan annabi naka bisa yanda ya dace da sunna ya Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka tabbatar da mu akan sunnan wannan annabi har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ka sanya mana ƙaunar ahalul baiti Allah ka sanya mana ƙaunar sahabbai Allah ka sanya mana ƙaunar dukkanin bayin Allah na gari ya Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji ka yaye mana dukkan damuwa da bakin ciki ya Allah ka ainihin faranta mana ya Allah karka bakanta mana duniya da lahira ya ubangiji ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya Allah duk wanda yake da damuwa Allah ka yaye mishi ya Allah duk wanda yake da bukata a wurinka komai girmanta Allah karama ce a wurinka Allah ka biya mishi ya Allah muna da bukatu a wurinka Allah ka biya mana don rahamanka ba don halayen ba ya ubangiji duk waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata ya Allah ka ba mu damina mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka jika mu ka jikan iyayenmu ya ubangiji ka tabbatar da mu akan gaskiya ya Allah ka mana tsare da sharrin zukatanmu Allah ka mana tsare da sharrin shaitan Allahumma atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ذلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاة القانتين يرحمكم الرحمن الرحيم